سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من الأسوان بركة من الكسن شاء وانا رانا تشاهد دوت رمضان shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiriya wanda ya dace da ashirin da hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya insha Allah muna darasi na goma sha ɗaya za mu ci gaba da abin da muka ɗauko na bayani akan tarihin matan annabawa wanda yau insha Allah za mu yi magana akan tarihin matar annabi Musa alayhi salatu wassalam yau za mu yi magana akan annabi Musa da kuma 'yan mata guda biyu 'yan gida ɗaya a sunan matan safura صاف da صادم صافورة da sharafa ko shurafa safura da shurafa babansu wani bawan Allah ne salihi ko kuma annabi shu'aib da wasu malamai suke faɗa lalle akwai maganganun malamai wannan matar annabi Musa ɗin waya kanta dan yana da kyau musan babanta musan daga gidan da ta fito don mu ga wace irin tarbiyya ta samu har annabin Allah annabin Musa ya aure ta wasu malamai suka ce 'yar gidan annabi Shu'aib ne ga wanda aka aiko shi zuwa ga Madiyana Allah ya ce wa ila Madiyana akahum Shu'aiba wannan da yawa cikin malamai haka suka faɗa kamar yadda imam hassan al-basri ya faɗa ibn abi hatim ya kawo riwaya ya ce haddasana ibn abdul aziz al-audi haddasana malik ibn anas أنه بلغه أن شعيبا هو الذي قص عليه موسى القصص رواية ونن ابن أبي هاتم كاو ونن magana da Allah ya ce la ta kafa na jausa min alƙawmin azzalimin da karka ji tsoro lalle ka kubuta daga mutane azzaliman hiran nan da aka yi tsakanin annabi Musa ne da annabi Shaib to amma wannan asar din mai rauni ne da'ifi ne a wajen malamai akwai riwaya daga Tabari da Barani daga Salama ibn Sa'd al-Anazi ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce da shi marhaban bi ummi shu'aib sannan ku da zuwa mutanen shu'aib da kuma yan mata guda biyu a wanda aka ba da labarin shi ma hadisi wannan bai inganta ba mutane suna faɗa amma gaskiya bai inganta ba wasu ka ce dan gidan dan uwan annabi shu'aib ne baban matan baban su safura din ba annabi shaibu ne amma baban su dan uwan annabi shaibu ne wasu ka ce a wani mutum ne salihi cikin mutanen annabi shaibu zance na hudu suka ce ai kwata-kwata ma zamanin annabi shaibu ya sha bamban da zamanin annabi musa sai da annabi shaibu ya zo ya gama zamaninsa da mudda mai tsawo shekaru masu yawan gaske sannan Allah ya kawo nan Musa ya ce wa makon wulutsin minkum bi ba'id malamai suka ce halakar da mutanen annabi lut ai lokacin annabi ibrahim ne kamar da mun karanta da ku kamar da qur'ani ya faɗa an halakar da mutanen annabi lutu lokacin annabi Ibrahim ne kuma an sani tsakanin annabi Ibrahim da annabi Musa akwai lokaci mai tsawo ya kai shekara ɗari biyar ai ɗari hudu to kun ga wannan ai ya ma bayyana cewa gaskiya ba dai annabi shu'aib bane wannan mutumin yawwa tarihi ya tabbatar zamanin annabi Musa tsakaninsa da zamanin annabi Ibrahim shekara ɗari hudu shekara ɗari hudu tarihi ya tabbatar da haka ke dana zuciya da kenan yanzu daga yanzu mun gane cewa a ba wai ba annabi shu'aibun nan bane sai dai mu ce dai wani bawan Allah ne dai na kwarai salihi ko da yake ana cewa wai annabi shu'aibun ai yayi nisan kwana ne ya daɗe yayi shekaru haka wasu suka faɗa don su warware matsalar cewa a ai ba wani damuwa bane yayi tsawon kwana yayi shekaru da yawa da sauransu wasu kuma suka ce wani shu'aibun ne ba dai annabi shu'aib ba yawwa dan da annabi shu'aibu ne na asali da qur'ani ya nasanta shi a cikin isa daka ba shi din bane wani ne dai shu'aibu an samu a cikin littafin banu isra'ila wannan da tijo sunansa sairun sairun ba shu'aibu bane wallahu a'lam abdullahi ibn mas'ud yace sairun huwa ibnu akhi shu'aib Sairun shi ne ɗan ɗan uwan annabi Shu'aib. Wasu kuma suka ce Yasribi sunan shi, Yasribi shi ne sahibin Madiyan, kamar yadda Ibn Jarir ya ruwaito. Kawai dai wane ne baban wannan matar annan Musa, kawai mu tafi akan cewa wani mutum ne salihi. bawan Allah na ƙware kawai shi kenan a huta. To ga abin da ya faru. Wata rana nan Musa ya fita daga garin a ya fita daga garin Madayana daga daga garin Misra. Yana cikin tsoro, yana cikin firgici. Sai da ya zo garin Madayana a Urdun. Urdun tana nan yanzu. Ya zo a gajiye, ya samu bakin wani ruwa, wata rijiya da ake zuwa ana ɗiban ruwa masu shanu da dabbobi, da raƙuma suna zuwa suna sha. Yana hutawa bayan ya sha tafiya mai nisa mai tsawo. Sai ga wasu yara ‘yan mata masu da aure. sun koro 'yan dabbobinsu sun zo wajen ruwan kuma sai ya gansu kowa da itace a hannunta tana koran dabbobin kar su haɗu da na mutane kar su zo a ba ni sunan shi kar su zo inda inda mutane suke shan ruwan su koma gefe kar su cakula da mutane waɗannan yara 'yan mata kwata-kwata sun isa cakuɗa da maza makiyaya ya gansu da hijabi sun lullube jikinsu yanayi ne kawai ya kawo su wannan wurin da bai kamata su zo wurin bayan da ya gansu da kunya da kamewa ya duba ya gani me ya kawo waɗannan matan wurin yace dai da aka yaran nan sun zo su nemi ruwan sha ne wa dabbobinsu annan musa a ransa ya ce diyan da aka yi wannan yaran gidansu ba namiji da akwai wani ɗa namiji da akwai wani ɗa namiji to da bare bari su zo ba shi zai zo suna da rauni ne daga nan annan Musa ya tashi sai tafi wajensu yana tambayan su sun burge shi ya ga irin halinsu ya ga kunyansu ya ga kamewarsu ya ga addininsu ya ce ma ka su kuma me kuke nema ya ku ɗan matan nan me kuke nema a nan suka ce mun zo ɗiban ruwa ne mun ga jama'a ta yi yawa a rijiya mu kuma ba za mu shiga cikin maza ba babanmu kuma wani tsoho ne baya iya fita waje kuma mu ya mana tarbiyya kan mu shiga cikin maza kuma mu muke kiwon dabbobin babanmu muna so in maza sun gama ɗiba inda jan ruwa ne in mace ta zo za ta ɗebi ruwa a gaban maza dole al'aurarta za ta iya bayyana ko jikinta ko hannunta ko wani abu mu ba ma so maza su gamu kar mu fada cikin haram annan musa ya ce to ku zauna a nan ku zauna kun kyauta ya ce ba za mu gani ya tashi da kansa ya je gindin rijiya ya yunkura ko wani katon dutse a kan rijiyar dutsen nan sai mutum goma sha ne za su iya ɗauke shi shi kaɗai ya mirgina dutsen nan ya ɗauko guga ya kama ɗibar ruwa da kansa ya koro dabbobin da kanshi yana ta zuba musu yana ta zuba musu yana ta zuba musu har sai da ya gumi shi kaf dabbobin suka sha duk kowa ta ɗaga kanta ya kora musu dabbobin gefe sai ce ku tafi gida suka yi shiru suka ga mutumin nan bai ce a bashi komai ba bai nemi kuɗi ba kuma bai magana ba bai tambaye su waye babanku ba a wani gari kuke yaushe za mu sake haɗuwa ba a'a ya ce ku je to wannan shine sifan mutumin da yake yin aiki don Allah duk wanda yake abu don Allah to baya neman yabo kuma baya neman wata alaƙa daga baya kawai ya yi maki ne don Allah shi kenan ke ma kuma za ki abu saboda Allah kawai ki saboda Allah ba sai kin nemi wani yabo ba ko kin nemi shiga ko kin nemi wani matsayi a'a ki dai bar wa Allah kawai ki bar wa Allah kuma Allah zai baki abu na biyu ashe idan mace ta kare mutuncinta Allah yana kawo mata taimako ta inda ba ta tsammani in dai mace ta tsare mutuncinta Nuka duba waɗannan yara 'yan mata sun sa hijabi sun bayyana kunya sun kame ku duba aiki na wahala irin wannan na bawa dabbobi ruwa Allah ya ba su wanda zai taimake su saboda me suka samu wannan matsayi saboda sun ji kunya sun tsare mutuncinsu ba sa yi wa maza magana ba sa bayyana kansu saɓani yadda matanmu kuma yau suke da 'yan matanmu hijabin ma ƙinsa suke hijabin ma gudunsa suke ba sa son shi ga bayyana kai in za a fita a kwalliya kowa sai ta nuna ita budurwa ce ta nuna duniya ita budurwa ce dole sai ka gane ita budurwa ce ta hanyar shiganta ko ta hanyar magana da maza ko ta hanyar motsinta an ƙi kame kai yau tsiraici shi ake kwalliya da shi tsiraici tsiraici mata shi suke kwalliya da shi tsiraici matar aure ita ma ba a mata a baya ba bazawara ita ma ba a mata a baya ba dole sai an nuna wa maza sai an nuna wa duniya kowa tana kwalliya da abin da Allah ya bata ta samu fushin Allah mutane su ganta su kalle ta su ji daɗi su more ba sadaki ba komai kuma duk tsiyarki namiji ɗaya zai aure ki kuma duk abin da kike bayyana wannan kowa ma fa tana da shi ba wata mace da bata da shi kuma abin da kike bayyana yana da lokaci akwai lokacin da zaki da ko tsirara kika yi ma wani bai zai kalle ki ba sai dai ce a'udhu billahi ya wuce sannan abin da kike bayyana wannan na wani mutum ɗaya ne da Allah ya halatta masa a duniya shine mijinki ko babanki Allah bai halatta masa ba ya gani Allah ya kare miki darajarki kada ki zama ta kowa da kowa da kowa don a kare mutuncin 'ya'yan da za ki haifa bayan shekaru masu zuwa kakki ban mummunan tarihi karki bar abin kunya saboda goyo da ciki da haihuwa da kike yi 'ya'yanki su samu daraja a duniya ko da bayan kin mutu amma baki gane wannan ba yanzu abin da ya saurawa 'yan mata kawai su fara yawo tsirara shi ne kawai ya saura kada Allah ya nuna mana wannan lokacin in kayan sawa ne an matse shi an je wajen tela ya matse shi an ɗaɗɗaure hijabin ma shi ma yanzu da na munafurci a cikin hijabin hijabi mai danko hijabi mai roba hijabi mai matsa jiki hijabi mai bayyana jiki hijabi mai ado hijabi mai kwalliya kuma an gaya muku sharaɗin hijabi amma ba ku yadda ba wai dole wai sai an saba Allah waɗannan 'yan mata da aka ba mu labarinsu sahura da shurafa tarbiyyar ubansu suka samu har Allah ya sa yau shekaru sama da dubu ga shi yau kina nan ƙauyenki kina jin labarinsu saboda sun kame ke ma haka idan kin yi abin arziki ya ce ku tafi abinku suka kama hanyar suka tafi suka kore 'yan dabbobinsu ba su tsaya ko ina ba sai gida suka ba wa babansu tsohon nan labari dangane da abin da ya faru yi shi na ji daɗi wannan wani irin mutum ne ya ce ɗayanku ta koma ta kirawo shi ta ce zo in ji ni wannan aikin da ya muku sai na biya shi Allah ya ba da labari hatta tafiyar da suka yi na komawa su je wajen annabi Musa din Allah ce ɗayansu tamshi alas tashiya'in ga ta ta zo wajen annabi Musa za ta kira shi tana tafiya akan kunya ki duba Qur'ani fa yace mace tana tamshi alastihya tana tafiya tana mai jin kunya dan Allah haka kike ke yau kina mace kina tafiya akwai kunya ko kina tafiya kina kada kirjinki kina kada bayanki kina buɗe baki kina yaye idan kina kina abubuwa kin fita daga layin 'yan matan arziki faja'atu ihdahuma tamshi ala istiqya ashe Allah yana son mace mai kunya hatta tafiyar ki a ga kunya a ciki kanki a ƙasa kina kife in kin ga maza ki kauce amma yanzu da yawan ku hata kasuwa suke shiga suna cinkoso da maza guri mai matsi fa wallahi ce ga mace a ciki da mai canja ɗaurin zani a tsakiyar kasuwa ta yaye zani ta sake ɗaura shi tsakiyar kasuwa da wacce take zuwa tana alwala a kasuwa ta cire hijabin ta cire dan kwali wai tana shafar kai a kasuwa da wanda take zuwa makaranta ta shiga tsakiyar maza ana lacca ai ita yar boko ne da yake an ce za a yi boko sai an kafirce ko inda yar boko ne an cire mata kunya za ta zauna tsakanin maza kafada da kafada akwai wanda hannunta ma take dora a kafadan namiji wannan duk a fili ana gani akwai wanda ko fitowa aka yi a makarantar ko lacca ko jami'a ko sakandare ko nawo namiji yake riƙe hannunta akwai wanda har gaisawa take da maza yau mata gaisawa suke da maza hannunki al'aura jikinki al'aura ta miƙa hannunta shakin namiji kamar yadda namiji zai miƙa hannunsa ga ɗan uwansa shakin hannunsa haka take yi har an gama ma dan murza dan yatsa dan tsirit haka ita ma a yi mata mace ta wulakanta an wulakantar da kunya an wulakantar da mutunci da daraja ba a maganan waya kan da hira da maza waya dai waya dai waya dai ta halakar da mata da yawa ba a maganin aika hotuna mace ce ta ɗaukan hoton kanta tana yaɗawa a duniya tana sawa a whatsapp a facebook a youtube instagram telegram wace ce wace ce duka kuma ta dawo gida ta ce Allah zai ba mu lafiya da zaman lafiya a baki gayyato lafiya da zaman lafiya ba kam baki gayyato ba baban su yace ku kira min wannan mutumin ya tambaye su yaga ko hira bai yi da su ba bai taba masa mutuncin ƴaƴansa ba taimakon su yayi sai ga ɗaya ta dawo gurin annan Musa tana tare da kunya malamai suka ce lam takun wallaja kharraja tadau thiyabaha ala wajhiha ba mace ce mai yawan yawo da shiga da fita ba inda Allah ya jarabi mata yau da shegen yawo ba sa zaman gida da Allah ce wa karna fi buyutikunna ba sa zama ba su yadda ba tana zuwa gurin nan Musa ta gaishe ta ce inna abi ya da okali ya ji ka ajara masa ɗakin lana babana yana kiran ka dan yayi maka sakayyar abin da ka shayar da mu aikin da ka mana na bamu ruwa wa dabbobin mu ka zo za a biya ka sannan Musa ya ce ba zan zo ba saboda ni dan Allah ne ba dan a biya ni kuɗi ne ba yace na gaya muku cewa so nake a biya ni cinike muka yi da ku je ku ce masa na gode Allah saka da alkhairi amma ba zan zo ba tai tai yace bai zai zo ba ta matsanta ta ce ita ba aiko ta akai aka ce yanzu hakan ya haƙura ya tafi yana zuwa aka yi masa tarban baki aka ba shi abinci annan Musa ya ƙi cin abinci har sai da ran tsohon nan ya ɓaci ya ce yaya za ka zo min a matsayinka na baƙona in baka abinci ba ka ci ba ya ce cewa aka yi kace na zo kuma na zo kuma na gaya ma ‘yarka na ce ta gaya maka aikin da na musu dan Allah na yi ba dan biya ba, ina jin tsoron abincin nan da za ka bani kar ya zama shi ne biya na da kuka yi akan aikin da na muku, za ka rike abincinka. wallahi a lokacin aka ce ya ɗibi kwanaki bai ci abinci ba yunwa yake ji ta fitar hankali ga yunwa ga abinci an kawo mai gara sosai ishe bai zai ci ba kin ji masu aiki don Allah kin ji masu yin abu ba sa neman sakamako sai a wajen Allah inna ma nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura dan Allah muke yi ba ma neman sakayya ba ma neman godiya dattijon ne yace masa bawan Allah baka sanni ba yace eh yace to ni nan sama da shekaru kaza ya gaya mai shekaru masu yawan gaske yace al'adan gidan nan ne duk mutumin da ya zo gidan nan a matsayin bako wallahi sai ya ci abinci da haka ko kai na kira ko ba kai na kira ba zan yi abinci kuma ni in baka ci abincin nan ba baka girmama ni ba ba zan iya ma magana ma da kai ba ya matsanta annan Musa annan Musa ya shiru ya dauki abinci ya ci tsohon ya bashi wuri ya ci abinci shi dai yana cikin damuwa kar fa a ce wannan abincin da aka bashi shine biyan aikin da yayi ya ubangiji muna neman afuwa gare ka ya Allah ya Allah mun tuba Allah mun tuba Allah mun tuba Allah mun tuba Allah ka sa duk aikin da muka yi dan kai kada mu yi tsammanin a biya mu ya Allah ya Allah kada ka kada kada ka sa shedan ya sa mana burin aikin ka kuma mu ce sai an biya mu Allah mun fi son ka biya mu. Allah ka cire mana kwaɗayi, Allah ka cire mana tsammani tama'i, a tama abin hannun mutane. Allah ka ba mu ikon fuskantanka lokacin da za mu yi duk wani aiki da yake naka ne. Kuma Allah ka cire rabon wani a cikin ladanmu. mu. annan Musa ya ci abinci. Kawai ‘ya'yan nan sai suka samu waban sai suka ba shi shawara. Ku lura da yadda abubuwan suka faru, akwai kunya a tattare da yarinyar nan ta yi mai magana, maganganun da aka faɗa masa akwai jin kunya. da ta zo yi masa magana ba ta yi dariya ba ba ta yi murmushi ba ba ta buɗe haƙori ba ba ta yi masa magana ta sha'awa wato kallo na sha'awa kallon ɗaukar hankalin namiji ba babu harakatun lil jasadi ba motsa jiki duk waɗannan abubuwa abu ne na makircin mata makirci na mace macen da take da ƙazanta da datti a zuciyarta shedaniyar mace mai neman halakar da namiji idan ta zo yi wa mutum magana tana iya karya murya mata suna karya wa maza murya don a karya mai zuciya a ɗauki hankalinsa muryar da in ta yi magana zai yi sha'awa kun sani kuna yi شيني الخضوع في القول ألا ولا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض idan kun zo kar ku rinka gwalangwason zance a daidai an zo neman mai gidanki yi magana kawai yadda Allah ya yi za ki magana da wani mutum ne yi magana yadda Allah ya yi kawai kake kare murya wata shabawa a cikin magana ko an kira mai gidanki a waya ki ɗauki wayar da ba ke aka kira ba kina karya zance kina magana da wani ba ki sani ba akwai mutumin da ya seta ya gane mai gidan bacci yake kuma shi mai gidan bai kafa matarsa doka ba duk wayar da aka buga ita tana ɗauka kin san akwai mata masu shegen rawan kai da iya yin tsiya wai an kira mai gidanta a waya bini-bini sai kiga ta ɗauka ina kiran wani mutum a waya na yawan kiransa wani dalili ya haɗa mu bini bini ina kira sai in ji matarsa ɗauka sai na kashe sai da ni kira shi na ce masa kaga kai abin da kake ba daidai bane ta ce kai yanzu kullum kan yan kira kamata ka take dauka idan wani mai zuciya mara kyau ya gane yana kiran matar kai kama hira da ita ba kuma ai ba girmamawa a ce mutum a kira ka awa kawai matar ka ta dauka ya ko yarka budurwa ka bari tana daukan wayoyinka ba tarbiya bane musamman matan waɗannan zamani da ba su da aminci ba garanti nace ka daina ce malam gaskiya ne na gode wallahi ai ita ne da an kira na ce ja mata kunne za ka yi ka ce ke karki sake taɓa wayan nan in za ta ringin sau dubu karki ɗauka wanda a sa wani yaro namiji ya ɗauka a tilis ko ma ƴar kama ta iya ɗauka wanda bata kai wani munzami na sha'awa ko na abu ba saboda ko larura akwai ƙyafta ido mata suna iya yaudaran namiji suna zance da shi su kyafta mai ido kyafta ido na sha'awa wannan yarinyar da ta zo magana da annabi Musa bata masa haka ba saboda yar tarbiyya ce akwai gani na sha'awa mace ta yi wa namiji wani irin gani tana masa wani kallo na sha'awa duk ana ganewa haramun alaiki wallahi haram ne bai halatta ba to ba ta yi ba akwai kada jiki mace tana magana da namiji tana kada jikinta tana kada duk inda zai yi sha'awa haramun alaiki haram ne kin zama fitinanniya kenan mai neman fitina mai neman yada sharri tsawaita zance doguwar hira mace ta zo ce ta hira ce ta magana da mijin da ba nata ba yar gajeriyar magana ake an yi kai shi kenan sai an jima amma ki ta hira ki ta hira da yawan bugawa maza waya duk namijin da ke kira shi sau ɗaya, sau biyu, sau uku, in ya ga kiran ya yi yawa to wani abu zai biyo baya. Da wanda wata bukata ce za ta sa ta kira daga wannan bukata kuma sai ta saki zance a kamun hira da labari. Wata ta kira ni a waya daga fatawa na ba ta fata sai na ga tashi ga wani babi na ce ke ina da abin da nake yi. Kin gama? Eh, to sai an jima. Malam ai ban gama ba na ce karki sake mun wata magana in fatawa ne bismillah ba fatawa ba sai an jima akwai fitinannu a cikin mata saki jiki ki ga mace tana tana magana da wani kamar da mijinta har da wani shewa da wani dariya tana ta buɗe baki tana tana tana abin nan me ya kai ki to haka suke ko a kasuwa ko a makaranta ko a waye kaza sauransu wannan yake kira ba mijin ki bane mijin wata ne to dan me zaki dai kina yi wa mijin wata wani abu ke zaki ji daɗi in wata tana yaye baki wa mijinki ai ba zaki ji daɗi ba duk wani motsi da rabu suna ɗaukar hankali ne kawai a taƙaita ya isa ta ina za su ma iya tahowa don haka don Allah mata ana faɗakar da ku ne ba don komai ba don ku kiyaye don ku kare mutuncin ku ya kubuta malamai suka ce ya isa ku zauna sai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a zauna ya isa a zauna a zauna ya isa idan an ga wani abu sai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka ake ya isa zauna malamai suna bayani cewa ba abin da za ku iya yi ku yi addu'a kawai ya isa dan hizba ku zaunar da su dole abin da zai iya jawo fitina da mace za ta iya yi to sai ta yi ƙoƙari ta kiyaye don kada ta fitinu kuma kada ta fitini wani kar ta fitinu kada ta fitini wani saboda tana iya fitinuwa kuma tana iya fitinar wani ita kanta tana iya jefa kanta cikin fitina kuma tana iya sa wani ko wata cikin fitina yasa aka samu maza waɗanda suke da ƙarancin addini da rauninsa suke neman hotuna na mata ko a zahiri ko a waya mutum kawai ya ta kallon hoton mace kawai a cikin waya ita kallo ita kallo ita kallo don saboda fitina ta shiga zuciyarsa rashin lafiya ya shiga cikin zuciyarsa tunda wani yana iya daukan hoton ki ya ta duba ta dubawa ga bai kamata ki ciri wani abu na fitina a jikin kina turawa ba tunda ba auren ki zai yi ba wani ya ce kullul hawadisi mabda'uha min an-nazari wa mu'zamu an-nari min mustasghar ash-sharari kam nazaratin fatakat fi qalbi sahibiha فتك السهام بلا قوس ولا وتر والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر يسر مقتله ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر وانا مغانا يكي اكن kallo haɗarin kallo ko mace ta ta kallon sha'awa wa namiji ko namiji ya samu mace ta kallonta na sha'awa kamar yanzu yadda ake a wayoyin mutane a cike suke da hotunan banza wayoyin mutane a cike suke da hotuna na tsiraici duka wannan abu ne da Allah yake fushi da shi abu ne da Allah baya so Allah ya ba mu ikon gane ba to anan Musa ya zo wurin dattijo ya ba shi labari cewa ni asali na daga Misra nake kaji kaji abin da ya fito da ni fir'auna ne yake nema na wannan bawan Allah sai ya hango cewa kai kai kai wannan babban mutum ne mutum ne mai matsayi mutum ne mai daraja ya kamata ya aure ta aka ci sa'a sai yarinya daga cikin yaran nan guda biyu safura da shurafa ta ce ya abatista ajirhu inna khaira manisa dasal qawil amin dattijo sai ya kalli annan Musa ya ce to inni uridu an unki haka ihdabna tayya hataini ala an ta'jurani samaniya hijaj ina so zan baka ɗaya daga cikin ƴaƴana matan nan ƴan yaran nan zan auren maka ɗaya a cikin su da sharaɗin amma za ka yi min aiki shekara a takwas shine ladan aiki na sadakin yarinya ta shekara takwas samaniya hijaj in ma ka cika goma ka kyauta yanzu ga nan musa an kwadaita masa ya auri ɗaya daga cikin yaran na 'yan mata a nan gurin malamai suke cewa daman ƙadi'ata da salihuna mutanen kirki sun riga sun saba ala ardi banatihim lissalihin suna bijirar da 'ya'yansu ga duk wani salihin bawa abinda ake nufi tarihi ya tabbatar mutanen kirki a da suna nema wa 'ya'yansu mata su auri mutanen kirki da suka gani kenan ubanki zai iya zaɓa miki miji ba wai sai kin fita titi an hango ki ba babanki in ya ga mutumin kirki zai iya cewa wane zo ka aure ta yayanki idan ya ga mutumin kirki zai iya cewa ga kanwata ki zo ka zo ka aura ke kuma karki damu dan an hada ki da wani wata tana cewa Allah kiyaye na yi auren hadi Allah kiyaye ni ba zan auri wanda aka hada ni da shi ba a'a to ai alheri yana nan da yawa wataƙila akwai wanda kike sai kin sa kuɗi ma wallahi kafin ki same shi amma bai san ki ba bai san ki ba amma in an haɗa ki da shi an haɗa ki da arziki da haka iyayena mata babu wani aibu ko ɗaya dan an haɗa ki da wani ya aure ki babu wata matsala Allah ya sa ya zama mutumin kirki kawai sannan ba wani ci baya ba ne don an nuna ki ga wani an ce ya aure ki ko a nuna miki wani aka ce ki neme shi wannan duk ba matsala ku girmama iyayenku idan suka tallata muku waɗanda za ku aura matuƙar hankalinku ya kwanta da su kuma sun kun ga za ku iya rayuwar aure da su amma yau ta kai ga iyaye tsoro suke ji su cewa yarsu gawa ne zai neme ki tsoro suke ji saboda za ta iya zuwa ƙawayen banza su zuga ta da darajar ki da kiman ki sai an tallata ki ai tallan ki aka yi ko ka ga wai saurayi ya zo yana magana da yarinya sai ta matsanta ta je wai ta ina ya santa ina ruwan ki ke kan ba dai ya zo ba Allah sa albarka ki ce mu ci gaba kawai a ina ka gani to ina muka haɗu da kai to ya aka yi ko dai wani ne ya baka hoto na gaya mun waye ko dai lambar ta aka baka me ya kai ki an yi haɗuwa an haɗu haɗuwar alheri ba wani damuwa kuma yanzu ƙawa ta kirki ƙawar ƙwarai ƙawa ta kirki ƙawa saliha ƙawar ƙwarai ai tana iya ba da shawara wa wani namiji a wuri ƙawarta in ita ta gama samun nata don haka kuke da haka wannan za mu ɗauka a cikin wannan ƙissar da aka ba wa annabi Musa shawarar ya auri yarinya ubanta da kansa ya ce bismillah ka aure ta wannan ba wani abu ne sabo ba daga cikin misalai a cikin sahabbai ga sayyidina Umar ibn al-Khattab ya bijirar da ‘yarsa na na hafsa ga sayidina Usman. Ya ce, Ga ‘yata hafsa ka aure ta. Ya bijirar da ‘yarsa na na hafsa ga sayidina Abubakar. Ya ce, Ga ‘yata ka aure ta. Ya je wajen sayidina Usman. sai na Usman ya ce masa na gode Allah saka da alkhairi wallahi yanzu ban da bukatar aure ban dade da yin aure ba yace na gode ya tafi ya je wajen Abubakar da ya gaya masa yace ga ya ta hafsa ko zaka aura saboda ya ga salihi ne Abubakar abokinsa ne ashe aboki yana iya ba da yarsa ga abokin shi in ka yarda da addininsa da amanarsa abokinka ga ai zai iya rike maka iyalinka ma ya ce abubakar ga ya ta amsa kawura abubakar ya shiru bai ce masa komai ba har ma umar din ya ji ba daɗi can bayan wasu 'yan kwanaki haka lokaci sai ga annabi ya aiko ya ce a gaya umar yana son zai aure hafsa ya ce wayo alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ya ce an baka kai tsaye yanzu kin ga kyakkyawan niyan da uban shi Umar yayi na nemar wa ‘yarsa miji shi ne Allah ya masa sakayya da babban sakayya ya sa annabi ya auri ‘yarsa. Da mutum ya tsaya yana cewa, ai shi wane ne, ai ‘yarsa sai wane, wallahi duk girmanka da matsayinka za ka iya zuwa ‘yar taka budurwa ta zo kuma wallahi wanda kake tsammanin ba su zo suka neme ta ba. Kawai duk wanda ya ga wani ɗa na ƙwarai, wanda ya ga yana son wani ya haɗa zuri'a da ‘ya'yansa da shi, kawai ka san hanyar da za ka yi a tura a gaya masa, ko ka gaya mai da kanka ko ka sa a gaya masa. Kuma ka matsanta yarinyar lalle ta ba da haɗin kai, Dan yaran zamani ‘yan rawan kai ne ba su san alheri wani lokacin. Suna da hayaƙi a kansu sosai. Ka dage ‘yarka ta auri mutumin kirki da za ta samu hutu ko da kana kabari. Kuma a nan nake jan hankalin iyaye. wannan zamanin ya kai ga dole mu tsaya mu nema wa ‘ya'yanmu mazajen da za su aura gaskiya. Karanta mutum ka fahimce shi kurin in ka ga ya dace ka ba shi ‘yarka, ka tallata masa in ya aminta ya aura, kai kama taimake shi aure ta, kai masa goma ta arziki, in bai da gidan zama ba shi in kana da shi, ka ce wannan naka ne ba nata ba ne, ko kuma ka sake ta ma gida naka ne. in bai da jari haɗa masa dunkule masa wasu miliyoyin kuɗi ka ce ga wannan ai in ka samu ƴata ce za ta ce da jikokina kuma ban hana ka ƙara aure ba ka dunkule ka bashi ka jawo shi kusa da kai hanyar arziki wannan duk ba abin ƙi bane ba aibu bane wallahi sai ki ga rayuwa tana daɗi kuma ina gaya muku akwai salihan bayin da mutane ne na kwarai na kirki suna son su yi auren amma sun rasa wa za su aura akwai laifi don an haɗa salihi da saliha babu laifi ta kuma duk wacce ta ga wani tana son sa ta aminta ta ta addu'a ta ta roƙon Allah ta bi hanyar da za ta iya malƙato shi ta sa a gaya masa cewa tana son sa ko ta rubuta ta aika masa in yace yana so alhamdulillah ki ta addu'a Allah ta tabbatar amma kai ki je ki ta mara shi hankali bayan ya aure ki in kuma yace baya so ki ce ba komai da man dai gwadawa ne irin rabona ne alhamdulillah tunda ba rabona bane ni ba mata ka bane shikenan ba wani damuwa a ciki asirin ki a rufe nasu a rufe da ki zo ki bari wani dan luwadi ya zo neman ki ba da ki zo ki bari wani barawo ya neme ki ko wani azzalimi ko mazinaci ko mai neman mata ko wani wanda bai da sana'ar kirki sai ƙaryar saka riga ƙaryar sutura ai ba laifi in mace ta ga wani mutum na arziki na ƙwarai ta bijirar da kanta gare shi gashi nan mata da yawa sun zo gurin annabi su ce ya rasulullahi na baka kaina ya rasulullahi wahabtu laka nafsi na baka kaina ba matsala bane mutanen kirki yanzu wallahi tsada ne su da anzan annabi yace yana son na nafsu shikenan zance gari abubakar sai yazo ya samu umar yace bawan Allah la'allaka wajadta alayya kai fushi da ni yace umar yace ba wani boye boye ka bata min rai in kawo maka maganar yata ka aura kuma ko amsa baka bani ba. Abubakar ya ce abin da yasa ban baka amsa ba na ji kishin kishin din annabi yana magana ta yana son ta. To ni kuma bai kamata a ce ni na bayyana sirrin annabi ba tunda na rika min magana to labari bai zo maka cewa manzon Allah yana magana yakka yana so ba. Ni kuma ba daga baki na ba za a ji sirrin annabi. Da annabi bai aure ta ba zan aure ta. Umar ya ji daɗi ya yi murna ki duba dattaku ashe akwai abin da ko da kin sani ko da ka sani in na asiri ne na sirri tunda ba a bayyana ba ka bar bakinka alaikum kada a bakinki za a rinka jin sirri sirri sirri na mutane ba da kyau ana so a rufa mutum asiri a kare mai darajarsa sa'id ibn musayyab babban malami babban tabi'i yana da wata ‘yarsa mai karatu mai ilimi, ya zaɓi ɗaya a cikin ɗalibansa mai ƙoƙari ya ce ga ‘ya ta zo ka aura sa'id ibn musayyab shi ba wani aibu bane dan malami ya ba da ‘yarsa ga ɗalibin shi wata sunna ce ta magabata ya raya ya fahimci yana da hankali ya fahimci yana da tarbiyya ya fahimci yana da addini ya fahimci yana da sani ya kamata sai ce ga ‘ya ta zo ka aura kamar yadda sa'id ibn musayyab ya yi almajirinsa abdullahi ibn abi wida ko wada'a shi ya auri ‘yar gidan ibn musayyab yarinya mai daraja manya suna ta nemanta ya ce ba zan ba wa kowa ba ɗalibin ilimi zan ba wa masu hali saboda babban yar babban mutum ne yar babban mutum irin sa'id ibn musayyab ai an yi tsammanin sai babban abu ne zai zo ya aure ta babban kaya amma yace yace ya rufe ido ya ƙi ya buɗe ƙofa ga kowa kuma ya gaya wa yar da yake ya ce mai ladabi da biyayya ta bi babansa yace ga abdullahi ibn ibn abi wada'a ki aure shi shi nake so ki aura tace baba an gama haka ake son ya mai ladabi ya mai tarbiya ya mai kunya ya mai bin uba ko kina da wani ra'ayi in dai baban ki ya bude baki ya ce kaza zance ya kare wata ta kira ni a waya tana ta faɗa tana kaza kaza ni wallahi mahaifina ya ce kaza ya ce kaza ni kuma ga wanda nake so gashi gashi kaza kaza kaza sauransu nace kin ga mahaifinki ba mahaifinki shi ya haife ki kina jin zai zaba miki sharri kina jin mahaifinki zai dauke ki ya kai ki inda zaki wahala yana sane sai dai kuskure da kina karama kin bi shawarar sa ai yanzu ku kin zama budurwa ke ma kin kai kin nuna kin isa kina da ra'ayin kanki tana ta faɗa fa akan mahaifinta nace to ni dai shawara ta gaskiya in dai wanda aka baki din bai da illa addini yana da sana'arsa yana da aikinsa yana da abin da yake yi ni a shawarata kawai ki aure shi Allah zai miki albarka tunda kin bi mahaifinki Allah zai miki albarka kuma duk auren da ya ta yi biyayya ta bi ubanta ta bi iyayenta in Allah ya sa da wannan auren zai yi albarka rage kujeran su wuce sai ku dawo da shi amma me yasa yau me yasa yau ƴaƴa mata iyayensu ba su isa su ba su shawara ba babanki tsoron babanki tsoro yake ji tsoro ba ɗauke wannan abu mana tsoro yake ji ya baki fa shawara mahaifiyarki tsoro take ji ta ce miki gawa ne yana son ki wannan wace irin rayuwa ce wannan kuma wannan wace irin tarbiyya ce wannan idan dai yau ya bata mutunta kuma bata kimanta kuma bata daraja ubanta ba to wa za ta daraja dan Allah ai abu ya ɓaci da haka ku mutunta iyayenku ku kimanta iyayenku ku daraja su in sun ba ku shawara ku karɓa da yawa yawan ƙarancin albarka da ake samu yau a rayuwa ƙarancin albarka wallahi yana cikin sabawa iyayen baban ke ɗauki nauyin ki tun kina cikin cikin tsohuwarki a ta hidima ana kai ki asibiti ana ta raba addu'a kin ɗauki an ɗauki cikin ki a Allah ya sauke ki lafiya ya miki ragon layya ya miki ragon suna ya miki waye komai ya miki ya kai ki makaranta ya kashe miki kuɗi da sutura da komai amma wai abin mamaki wai kin girma kin zama budurwa wai babanki wai bai da ra'ayi akan ki wai bai isa ya bada shawara ba wallahi da yawa a cikin kumata akwai wanda suke sa iyayensu hawan jini saboda Allah ya kawo mu zamanin da wai ba mu isa mu ce wa ‘yan matanmu ‘ya'ya ga abin da za su yi ba. Wallahi a garin nan, a garin nan wallahi akwai mutumin da na san shi, wallahi ‘ya'yarsa kuka kuka ta sa shi shankaf. Ni ɗinan ina cikin wanda suka ba shi haƙuri. Yace yanzu malam na haifi ya ban isan ba ta shawara ba. Ta je ta ɗauko wani ɗan bid'a wanda baya son addini. maƙiyin aƙidata baya so na faɗa yake da da'awata ta ce shi take so in ba shi ba sai dai a san yadda za a yi kuma uwarta ta goyi bayanta ta haɗa kai da uwarta an ce a ga yadda za a yi tana ɗan karɓan wani abu na duniya ku ji tsoron Allah wallahi duk wacce ta je ta yi cinikin yatta duk wacce ta yi cinikin yatta ta karɓi wani abun duniya aka aurar da yatta ki jira abin da zaki girba duk wanda ya shuka gero gero zai girbe in ka shuka gida ba mai wace za ta fito ba gidan zaka gani so fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara ku duba a cikin wannan kissar ku duba izza da wannan dattijon yace inni uridu an unkihaka ihdabnatay hatayni ala an ta'jurani zamani iddat ni ina so zan aura maka ɗaya daga cikin yayana ki duba yadda uba yake da iko a lokacin iyaye suna da iko sun isa amma yanzu uban yanzu ya isa yazo ya gaya yasa zan aurar da ke gawa ne wallahi sai ya nemi shawara wallahi sai ya hada yayyanta ne sai ya hada makota da Allah ku lallabi yarinyar nan ta yadda muna ganin wani ya dace ya aure ta kuma in uwar bata ba da haɗin kai ba daman bala'i za a yi wani ya zo gidansa kawai sai ya zo ya matarsa ce ta haihu sai ya zo ya ga kayan alatu an kawo kayan bebi ne a'a su madara ne a'a su pampers ne a'a su me leda leda bakakin ledodi tari guda ya ce to sai matarsa ta ce ga wannan sai ya ce daga ina ta yi shiru ya ce hajiya ki yi bayani daga ina ta yi shiru ya ce to aljanu ne suka kawo ta ce kawowa aka yi ya ce wa ya kawo sai ta ce mai son ummi ne ya kawo ya ce to daman ummin tana da masoyi har kun je kun gama shiri kin sama mata masoyi ni ubanta ni ubanta ni da na kawo ki nan gidan ba ni na auro ki ba ba karkashin inuwa ta kike ba eh ban sani ba har kin je kin ba da ita ne har yayi karfin da zai turo da wani kyauta, to da izinin wa yake hira da ita. An gaya min, wallahi masoyi ne yana son ta, yana kyautata mata, yana siya min katin waya ma, yana la ilaha illallah subhanallah. Kai, ai mutumin nan ya yi masifa a gidan nan. Ya ce a haɗa ledodin nan a haɗa kayan nan gaba ɗaya a biyar masa. Ta ce kar ka kunyata mu kar ki ce ake kika gama kunyata ni ni. da kika nuna ni ban isa ba a gidana har saurayin ƴata yana alaƙa da keke har yana kawo miki wani abin duniya ni kun ban da labari ya ce a kwashe kayan nan ya nemi yaron ya ce kai muna da addini a nan gidan in kana neman ƴata da aure sai ka bi hanya ta shari'a ka turo iyayenka ba ka yi magana da uwar yarinya ba matata waye baka idini ka yi magana da matata to wallahi idan mace in aka rena ka a gidanka ba abin da ba za a ma ba kuna da reni mata wani lokacin kun rena mazajenku mace za ta zo ta kafa gwamnati a gida ta yi abin da ta ga dama ba wanda isa mata magana to irin waɗannan laifukan ne ba ma son su kuma muke so a gyara da haka wannan kissar wannan bawan Allah matar annabi Musa kun ga ta yadda aka aure ta ubanta ne ya ga lalle annabi Musa ya cancanta ya mata zaɓin miji dan Allah ba ci sa'a ba to me yasa yau mata ba kwa son zaɓin iyayenku wai ubanki ba zai miki zaɓi ba tsoho da dattijansa shi an mai da shi mawakaci bai san me yake yi ba haba da Allah wallahi bawan Allah na haka aka murƙushe shi a gidansa wallahi haka yana gani ya ba da ƴan nan ba yana so ba yana kuka ita za ta je ta kwanta da mijin da ubanta baya son shi kai Allah ya sauke mana wannan zamani al'amura sun lalace da haka ku tsaya a nan ku riƙe wannan gaba nan za mu tashi gobe maganar auren matar annabi Musa da babanta ne ki bayar da ita saura in ji labari babanki ya ba da shawara kina nan kina bala'i a kansa ku ji tsoron Allah kun ji ai to Allah wainu Allah wainu yanzu haka muna cin karatu a tsakiyar karatu kamar yadda za ku gani wurin namu yayi haske masha Allah tabarakallah mun samu babban bakunci na arziki babban malamin mu uban mu Sheikh Adamu Girbo ɗaya daga cikin manya-manyan malaman mu na ƙasa na jama'atu zalatul bid'a wa iqamati sunna tare da rakiyar shugaban majalisar malamai na wannan gari namu na akku shi kan dan uwana ne yayana ne tun muna yara dama gidansu gidanmu ne na shiga gidansu na ci abinci na yi wasa na yi gara taya duka gashi nan dai zai gaya muku kuma ina da dangantaka ta jini a zuri'arsu muna da alaƙa da ɗan uwa malam salihu babikir da sauran yan agaji da security malam da alaran ma na malam ya ja masa baki duka ga sun kawo mana ziyara saboda kauna abinda nake so na faɗa a shaga da girbo wallahi ina muku rantsuwa da Allah malami na ne shekaru aru aru tun muna yara ƙanana a garin nan na daɗe ina amfanuwa da shi tun muna yara in dai na ce muku muna yara ba sai kun tambaye ni na yi bayani yarinta ta ba dan ba ku isa ba yawwa kawai ku bar zancen a haka ina matsayin muna yara shi ko daga ganin sa kun san dama ga yanda yake da cijo ne da Allah ya bashi lafiya ya bashi nisan kwana kuma wallahi ina cikin malaman da ina kaunar su a ƙasar nan kuma shi ma yana kauna ta bara ya gaya mini mun yi magana da shi baka da baka bana ma wallahi shan mata ta yi ina ta cewa zan sa lokaci wuf sai dai malam ya gani a wurin karatu ko a gida wallahi sai na ji kawai malam ya ci gashi ya zo yau kam ni gaba ɗaya na rasa inda zan sa kaina wallahi ban so malam ya riga ni ba ai babana ne kai malam to malam Allah ya maka albarka kuma taimakon da kuke musulunci da da'awa shekaru aru aru Allah ya ɗauki ranka kana yi wannan aiki ya bani labari tarihin da wanda suka yi shekaru a da dama a wancan shekarar na ce wannan dattijo Allah ya maka albarka ka dace an daɗe ana wahalar addini ana da'awa duk furfuran nan akan addini aka yi yau gashi malam garau da shi masha Allah tabarakallah har yanzu nace malam har yanzu kana ana fosil ɗinka tafsiri yace to malam me za mu yi mu yi ba wallahi kuwa nace ai malam ya kamata kai ritaya kamar yan ƙanana su ta yi amma har yanzu ana nan ana ta yi so muna yi wa malam godiya Allah ya maka albarka kuma hidimar da kuke wa sunna da dawa Allah ya sa alheri ya jagorance ku kuma waɗanda aka taho da suka kawo mana wannan ziyara mun gode kwarai da gaske waɗannan ƴaƴanku ne jikokinku ne matanku ne al'umma ce ga sunan masha Allah daga ƙauyuka a Kumo da garin Kumo da ƙauyuka duka nesa da su Bangu su a ina ne Jauro Tukur ne kyambu ne duka dai ga sunan dai da yan cikin gari duk suna zuwa gaba daya wallahi Allah ya musu albarka so yau kam ina muku lalai maraba kuma ina muku marhaba kuma yau an samu manyan baki so zan ba da dama ga insha Allah protocol sai a zo a yi bayani sai malam ya bayani ya samu albarka dan tabbas muna buƙatar mu ji kalmomi masu zaburarwa waɗannan yau waɗannan ƴaƴa da jikoki su ma a tarihi su shiga cikin ɗaliban malam su ce yau malam ya taɓa tsayawa ya ce musu ku ji tsoron Allah muna murna kan wannan Allah ya saka da alkhairi to malam Salihu bismillah sai a gabatar da